in Allah ya so ya yarda mu kamar yadda muka ambata wancan sati mun gina mu akan mas'ala ta zina da yadda zina ta zamto ruwan dare a cikin al'umma da kuma abubuwan da suke iya sababa faruwar zina a cikin al'umma da kuma yadda ya kamata a ce mutane sun bi don su tserace ko su gujewa afkawa zuwa ga sharri na zina abin da ya sauwaka muka ambata lokaci ya yi da yardar Allah za mu ƙara ƙarin haske akan matsalar da ta shafi zina sai kuma kutubar za ta yi ƙarin haske ko kuma bayani akan matsalar 'yan ƙura'aniyun ma'ana su ɗan gungu da kuma wadda ake kiransa da suna masussuka Allah muke roƙo ya datar da mu ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da daidai ya jefa ma aljannar daidai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسرق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا وإياكم من النار عباد الله كما قد علمتم أن الله جل وعلا حرم الزنا في قرآنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرمها في سنته أو أقول في حديثه فإن الله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وآسن تأويلا وقال أيضا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم عباد الله فبهؤلاء الآيات نعرف أن الله جل وعلا حرم الزنا والزنا أيضا سنعرف أن الزنا هي من أكبر الكبائر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرمها أيضا وقال فيها أقوالا كثيرة عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله الزنا لها أسباب والمخرج أيضا أسباب الزنا أولا ضعف الإيمان بالله جل وعلا وضعف الإيمان باليوم ال- وضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف الإيمان بالله جل وعلا وضعف الإيمان بيوم الآخر فإنه من آمن بالله ورضي بالله ورضي بالإسلام دينا ورضي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل الزنا الثاني النظر إلى الفودي والإنترنت ثالثا انتشار بيع وسائل المنع الحمل في الصيدليات وبيعها لكل طالب لها شاب وشبابة الرابع اختلاط بين الجنسين الخامس اللعب بين الأقارب من أبناء العم والخال السادس وجود ابن الدار السابع الطلاق البصر في المحرمات الثامن الحاتف التاسع كثرة الخروج المرأة من بيتها إلى السوق بغير محرم bayan Allah kamar yadda muka ji bayanai a farkon kutubarmu kutuba yadda take bayani akan mas'ala ta zina da yadda kuma zina ta zamto ruwan dare a kutubarmu da ta gabata ta yi bayani akan matsaloli wadda da kuma irin jinyace-jinyace wadda zina take jefawa a zukatan 'yan adam a yau ƙari ta zo take yi akan cewar lallai bayin Allah duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama bara ka same shi yana zakewa zina ba domin Allah maɗaukakin sarki ya yi hani da a kusanci zina ba ma aikata ta ba a gurare da dama masu yin mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataye Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu idan mumunai mata suka zo gare ka yubayinaka suna yin masu mubaya'a a gare ka to ka karbi mubaya'ar su amma bisa wa'annan sharda ala Allah yi shirkina billahi shay'an akan cewar ba za su yi shirka da Allah ba wala yasrikna ba za su yi sata ba wala yaznina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna sannan ba za su kashe ƴaƴayensu ba wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin ba za su zo da barna wanda za su girbota da hannayensu ko da ƙafafunsu ba wala ya'si naka fi ma'ruf sannan kuma ba za su saba maka cikin kyawawan ayyukan da kaka umarce su ba in har sun yi alkawari akan wayannan abubuwa ba za su aikata ba fa bai'hunna wastaghfir lahunna Allah to ka karɓi mubayi'arsu ka yadda musulmai ne mumunai ne sannan ka nema musu gafara shauran laifuffukan da za su yi amma matukar akwai ɗaya daga cikin wayannan dokar karɓar mubaya'ar su kenan in har bara a karɓar mubaya'ar sahabbai mata wanda suka kawo mubaya'a wa manzon Allah akan ɗaya daga cikin wayannan laifuffuka ba ina mu a yau wanda muke zuwa muke zakewa zina ba ba ba, ba kakkautawa wayancan fa sahabbai ne ha'ula'i ha'ula'i as-sahabiyyun sahabbai ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mofa ba mu zo a ƙarnan farko ba ba mu zo a ƙarni na biyu ba ba ma cikin ƙarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirgo su ba ma cikin ƙarni na uku manzan Allah ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin ƙarni shine wanda nake ciki sai wanda suke biye musu sai wanda suke biye musu yau ba ma cikin na farko ba ma cikin na biyu ba ma cikin na uku kai ba ma cikin na goma ma amma a yau babu laifin da ba ma aikatawa daga cikin laifuffukan da Allah madaukakin sarki ya hani akai musamman kuma zina ta zama ruwan dare to lallai abin da yake sababa zina shine karancin imani da Allah da ranar tashin alkiyama duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama bari aikata zina domin ya san ranar kiyama rana ce wadda take cike da hatsari na biyu abubuwan da suke sababa zina shine yawan kallace-kallace na bidiyo da kallon bulufin da kallon batsa da kallo kuma a yanar gizo abu na uku shine yadda kalandu na batsa suka watsa a cikin al'umma da yadda ake sayar da su da yadda kuma masu sayar da maganin batsa suka yawaita a cikin al'umma ka iya samun wani yana ta faɗan maganganu na batsa a cikin kasuwa wai hakan yana sai da maganin ƙarfin maza. wannan sababi ne na yaduwar zina a cikin al'umma abu na hudu cuɗanyar da ake samu tsakanin maza da mataye a cikin al'umma musamman a gurin wayansu bukukuwa munkaratul afrah irin bukukuwan da Allah maɗaukakin sarki ya tsana to yawan samun cuɗaɗɗaniya tsakanin maza da mata yana sababa yaduwar zina cikin sauki a cikin al'umma sababi na yaduwar zina cikin sauki cikin al'umma shine al-la'ibu bainal aqarib shine wasa tsakanin makusanta min abna'il am wal khal abin da ya shafi ƴaƴan kawu da ƴaƴan baffa kaga suna maza da mata wai suna wasa saboda ƴaƴan ƴan uwa ne abokan wasa ne don haka cikin ƙaramin lokaci har ma mutane a yau ƙasar Hausa ba mu damu ba kawu ko kuma ƴaƴan kawu da ƴaƴan baffa suna ta mu'amalar su ai abokan wasa ne ƙarshe kuma can shikenan mai aukuwa sai ta auku Allah ka tseratar da mu dan haka ku iya bakin kokari wajen nesanta mummunar alaka ko alaka mai zurfi tsakanin ƴaƴayenku a matsayinku na kawunai da kuma ƴaƴan baffaninku ku nesanta alaka tsakanin ƴaƴayenku a matsayinku na baffani da matasa ‘yan uwansu wai ‘ya'yan kawunansu ko ‘ya'yan baffaninsu, domin komai zai iya faruwa. Abu na gaba, abin da yake iya sababa zina cikin al'umma cikin ƙaramin lokaci shi ne a samu wai yaron gida. Daga mutum Allah ya ba shi dama, shi kenan ya auro mata ƙarshe sai ya ce, to bari ya samu mata yaron gida wadda zai riƙa mata ɗawainiya. shi yana can kasuwa yana gwagwarmaya nan kuma ya bata da wani garjejen kato wai shine yaron gida to wannan yana sababa zina cikin karankanin lokaci kai baka sauke mata hakkinta ba karshe kuma ga yaro ya kawo mizani kuma ka batta da ka bar shi da mai ɗakin ka komai mai iya faruwa ne kuma dama Allah mata kamar network ne ai Allah mata kamar network ne kawowa yake ya ɗauke don haka in ya kawo ɗin to shi kenan sai ya ganta ta zamto wata sahabiya sahabiya amma a lokacin da ya ɗauke sai ta zama maka wata makamwar fir'auna fir'auna wannan kenan bayan haka abin da yake iya sababa zina cikin ƙanƙanin lokaci shine talaqul basar sake gani kawai mutum duk inda ka kalla sai mutum ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ba ruwansa babu kiyaye ma idanuwansa na haramun ya kalli nan ya kalli nan yin hakan kuma kuskure ne don haka abu na gaba shine amfani da waya in har kaga ɗanka ya fiye latsa-latsa a waya ya shiga ɗaki ya ɗauki tsawon lokaci to ka bincike shi ko ka ƙwace wayar ka sayar in kaga yarka da ƙatuwar waya da abin da ya kama da haka to ka raba su abu na gaba shine kasaratul khuruj mar'a shine yawan fitar mataye da suke yi min baitiha ila suq daga gidanta ta rika zuwa kasuwa wai suna zuwa sari ko suna zuwa kaza to yawan fitar da iya sabbaba wata mummunar alaka tsakaninta da wasu har kuma abin da zai faru ya faru don haka sai a kiyaye abu na gaba shine at-tabarrujul mar'a shine yadda mace da ta rika fita tana nuna kuma wani bangare daga cikin tsaraicinta a naga abu na gaba shine ta'khiruz zawjat wa ta'khiruz zawat shine jinkirta aure kaga mutun ya ce shi bare ya aure ba sai 2030 kuma gashi nan anan ɗan kuma yanzu fa shekarunsa ya kai shekara 25 ko shekara 30 amma fa ya ce wai sai 2030 sai ya gama digiri sai ya ga sai ya yi dakta sai ya yi daktarin digiri alhali kuma gashi yana tare da daktarsa ya kawo mizani amma kuma ya ce shi bare aure wa sai ya mallaki kaza da kaza kuma alhali kuma yana tare da sha'awa a tattare da shi duk layin garinku ya kiyaye shi a kafa ya san yar wane shekarar ta kaza ya san wace yar sakandar har hijaban har hijaban ƴaƴanku wallahi akwai samarin da suka suka kiyaye su hijabai kai baka san hijabin ƴaƴanka nawa bane amma wallahi wani da ya ce ai wace ai wace hijabin ta kaza ne kaji saboda tsabar tsiya kuma ya ƙi aure me yasa yake auren wasu yake sai ya mallaki gida sai ya sayi roba roba sai ya sayi sai ya sayi wani invest akut kuma gashi ne na tare da investment dan haka kinyin aure akan lokaci yana sababa zina domin kinyin aure ai bai magance bai magance kama kamewa daga sha'awa ba yaki aure kuma yana da sha'awa to yau ko da a samu zaman lafiya da haka in ɗanku ne ya aure kuka ga damu dai iya sababan ku damuwa ku ƙaƙaba masa ku magance shi kar ya jefa muku damuwa a cikin ahalinku ballantana ya zubar muku da mutuncinku kuna fitowa ana cewa ga iyayensa na to gwara a ce wallahi su suka masa auren dole kuma a zauna lafiya da ya zo kuna fitowa ana cewa tufa gashi nan ya fito babansa kenan kana sun kuyar da kai wannan kenan abu na gaba shine at-ta'addudu zawjat shine kiyaye mataye daga ke ba ƙari yayi mata alƙawarin daga ita bare ƙara mata ba kuma alhali kuma ya je gare ta ya je ya shawo magani yayi dip kuma ya zo gare ta kuma ya same tana cikin al'ada kuma da ma gahi bai da imani sosai kaga je ta kewayawa daga lokacin da ya samu lagalaga shikenan to wa ya jawo shine yace bare ƙara ba don haka ka kiyaye ka ce iya mata ɗaya kuma gashi kuma yanzu mata ɗin ta kasa sabin ɗinka don haka ku ƙara aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi aure ku yi aure Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana Allah ta'ulu don haka abin da yake sababa zina cikin kankanin lokaci shine a kiyayewa da kuma iyakance matayen da za ka aura don haka ka san da cewar bukatar ka ta fi ta mata ɗaya to ka ƙara wata don ka zauna lafiya kuma mutuncin ka ya tsira bayan haka abin da yake sababa zina cikin ƙanƙanin lokaci shine taqsiru ahadu zawjayn min haqqi sahibihi shine a samu ɗaya daga cikin ma'auratan baya sauke hakkin ɗayar idan kai ba za ka sauke hakkin matarka ba ta bukace ka ka ce da Allah ina da lokaci ka ta ƙara bukatar ka ka ce da Allah kaza to ka sani fa da ta nemi wani ya biya mata bukatarta tunda kai ka kasa in kai kuma ka je ka matsa ita ma ta ce kaga ni ma ina da lokaci to fa ta sani ma an fa mutumin babu imani shi ma wanda ya je ya ci arziki a waje to don haka idan har aka samu idan aka samu bangare bangare guda biyu ɗaya na tauye hakkin ɗaya to shi ma yana sababa zana cikin kankanin lokaci bayan haka eh abu na gaba wanda yake sababa zina cikin kankanin lokaci shine wujudul wujudul khadimat eh shine a samu yar aikin gida matarsa ita kamar hurul ini take a gare shi baya son abin da ya taba lafiyar ta lahiya lahiya komai kaza da kaza ta kwanta ta ci ta sha sai kai ka je ka ce ummu zar'i ta ci ta sha kawai shikenan amma kuma ya samu wata yar aiki tsaleliyar budurwa to yanzu ya samu wata tsaleliyar budurwa tana nan tana zuwa yau ta yi aiki gobe ta yi aiki karshe fa me fa aukuwa za ta iya aukuwa tsakaninsa da wannan fa me me aikin gidan to da haka ku kiyaye da kawo ƴan aikin gida in da kawo ƴan aikin gida ku duba tsofi amma ka kawo tsaleliya kuma ka cewa ita jiyar aikin gida dalla wuje fa cikin nadi to don haka waɗannan su ne abubuwan da suke iya sababa zina cikin ƙanƙanin lokaci ya za a yi a magance matsalar yaɗuwar zina a cikin al'umma gaskiya maganin abin da za a yi don a magance yaɗuwar zina a cikin al'umma shine mulazamatul qalbi ala taqwallahi jalla wa ala shine mutum ana so ya lizumta wa kansa zunzurutun jin tsoron Allah abu na farko kenan Allah madaukakin sarki duk wanda ka same shi yana da jin tsoron Allah to insha Allah da kiyaye yadda ya kamata domin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani akan tsoron Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إن ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اياكم سيتم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض كان الله غنيا حميدا dan haka Allah na kira a ji tsoron Allah ji tsoron Allah fa inna taqwallah kun ga ko tsoron Allah fa bihi ra'sul amr kull shine kashin bayan dukkan wani al'amari duk wanda yake da tsoron Allah wallahi ya samu kashin bayan dukkan komai a duniya dan haka Allah ka azarta mu da jin tsoron ka abu na biyu شين إحضار عظم عظمة الله جل وعلا ومراقبته وشعور بنظره shine mutum ya zuzumta wa kansa girman Allah ya gane Allah mai girma ne a tattare da shi kuma ya gane Allah yana tare da shi sannan kuma ya gane Allah yana ganin sa sannan kuma ya yadda da cewar lallai Allah ya sa masa yan gari guda biyu ɗaya na gaba ɗaya na baya idan har ɗan adam ya yadda akan cewar akwai ƴan gadinsa guda biyu sun zuba masa ido kuma Allah tun daga saman bakwai yana hango shi to da yardar Allah zaka samu ɗan adam ya kiyaye abubuwa abubuwa ko da bai kiyaye ɗari ba da kiyaye saba'in cikin ɗari amma ba ma kawo Allah yana tare da mu ba ma kawo Allah yana ganin mu ba ma kawo akwai masu gadin mu shi yasa kawai muke aikin muke aikata abin da muka ga dama Allah madaukakin sarki ce ya rage naka sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal Allah madaukakin sarki yace sawa'un minkum wallahi daidai ne gare ku man asarrul qawla duk wanda ya boye magana yace bari sai da daddare da yi magana wa man jahara bihi da wanda ne yazo ya bayyana yace jiya fa da daddare nayi tsiya da yar wani da kaza da kaza Allah yace da wanda ya shiru ya aikata aikin da wanda yazo bainar jama'a ya aikata yace nayi kaza Allah yace duk fa ɗaya ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli da kuma wanda dai in ya tashi barnar da daddare dai je aikata ta wa saribun bin nahar da kuma wanda in ya tashi barnar ido yana ganin ido ma dai je zinar Allah madaukakin sarki ce du ɗaya ne wa saribun bin nahar lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi dalili ko shine kowane dan adam akwai masu kula da shi wanda Allah ya sanya su kula da shi ɗaya yana gabansa ɗaya na bayansa ya hafazu na homin amrillah Allah ne ya ce su kiyaye masa su suna aiki ne bisa umarnin Allah yanzu kai ka san da cewa akwai mai rubutu a gabanka akwai mai rubutu a bayanka kuma dan Allah ka je ka samu ƴar mutane ka muturmushe ta akwai imani a tattare kai akwai hankali cikin wannan lamarin abin da yake ƙara da ya zama mana wajibi mu kiyaye kuma da ya kawo sassauci a cikin lamarin al'umma wajen yaduwar zina shine at-tahammul wa tasabbur shine mutum ya haƙuri kuma ya danne zuciyarsa duk wanda ka ganshi wai an ce wai ga yar wana ta wuce ko kuma ga wata tsaleliya ta wuce ya kau da kai wallahi ba wai akan baya so bane haƙuri ne lafiya aka fi mu ai hakuri ne ai duk wanda gan shi ai bai kaza ba duk wanda ga kudin ka ya shigo bai zalunce ka ba duk wanda ga mama yar ka ma budurwa ta shigo ko kaza ta shigo ko kaza sun yi mu'amala an rabu lafiya wallahi hakuri ne dan haka haka Allah ya lizumta wa zuciyar dan adam zuyyina lin nas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahi inda husnul ma'ab dan haka duk wanda ka ganshi akan abubuwa guda hudu akan yaya akan kudi akan abin hawa akan mata wai an jarrabe shi ya tsallake hakuri ne da shi hakuri yafi ka kai da aka jarrabe ka kasa tsallakewa wallahi wancan dan hakuri ya fika dan haka ka zamto mai hakuri bawan Allah don manzon Allah Allah madaukakin sarki yake cewa amma man khafu maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa dan haka duk wanda ya kiyaye ya kame ya hakurtar da zuciyarsa ya kyafkawa abinda Allah ya haramta to aljanna ita ce makomarsa abu na gaba shine a kiyaye dangane da cuɗanyar tsakanin mataye da mazaje abu na gaba shine gabdul basar a kiyaye a rimtse gani da haka an kaga yar mutane ko kaga matan mutane suna tahowa da Allah ka iya bakin kokari wajen kau da kai wajen kau da kai ko rufe idanunka domin in ma baka kalla an ma ta wuce din an ji an ka bude ido ma ka kalla to an jima ma wata za ta zo ta kalla ka ƙara kalla dan haka mu iya bakin kokari wajen gimtse ganin mu zuwa ga matayen da Allah ya haramta mu gani domin Allah madaukakin sarkin yana faɗa a cikin alqur'ani yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ku ga yawo mazaje gabaki ɗayan su mumunai su kiyaye su kame dangane da idanuwansu in ido ne wallahi dai gane maka abinda in kuma juninka jaraba ne a ran da da ka mutu wallahi a ran nan wata da ta balaga idan kuma juninka bukata ne a ran da a ran da ka tashi mutuwa a nan da aifi wata da haka ya da ka yi ba karewa da su yi ba an ka biya ta wannan mutuncinka zai zuba bayan mutuncinka ya zuba sannan kuma da ka yi asarar addininka duniya da lahira da ka yi asarar rayuwarka bawan Allah don haka wannan kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa amma malam ya ƙara cewa abinda da a yi don a kiyaye zina shine istikdamul hatif ala ala waf'i shari'a shine murmurka mu'amalantar waya da take hannun mu akan tsarin da shari'a ta zo mana da shi don haka in ka zo kana bibiyar yanar gizo ka zuba ga wani abin nan na batsa ka kiyaye kai hakuri ka wuce dan Allah kai hakuri domin in ka bibiyi wancan din da jefa ka cikin bala'i abu na gaba shine adamu tabarruj shine adamu tabarrujul mar'a shine a ka a gaya wa mataye su daina fitar banza su daina fitar banza don haka in dai mataye suna fitar banza su ma ba to fa da a haɗu don haka a gaya mataye wani kuma wallahi yanzu haka matarsa ya hana ta saka hijabi sai dai gyale je ki nuna musu je eh kai ka ji mutumin banza don girman Allah na gaba ihtimamu zawat mubakiran shine a saka mazaje da kuma mataye su rika yin auren wuri don haka yarka ta kawo kai karka ce ai ai ta ji ai ina so ne dole sai ta gama karatu kaza ta gama karatu kaza inna lillahi wa inna ilaihi duk abin da ta girbo kai ma kana ciki ɗanka ya kawo kai yi masa aure kawai yarka ta kawo kai yi mata aure shine zaman ka lafiya domin da ka girbo fushin Allah gwara ka aurar da yarka ko ma tana ai shekara da wani la'akari da lokaci abu na ƙarshe wanda da mu tsaya akai shine mu lizumci addu'a bar ganin ka kai ne malami ko kai limami ko kai kaza ko kai kaza karka ce a na fi karfin yin zina ba wanda ya fi karfin yin zina sai mun matsa da addu'a sai mun matsa da addu'a Allah kuma ya ce in kun yi roƙe ni dan amsa muku roƙonku in kun roƙe ni dan amsa muku roƙonku wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa Allah madaukin sarki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun bayin Allah ina jan hankalinmu da mu ji tsoron Allah mu sanya tsoron Allah a zakatanmu a dukkan komai musamman a layin zina dai gurgunta mana al'amarinmu na rayuwarmu ta duniya da kuma lahira dai zina da ta raba alaƙar mu tsakaninmu da ubangiji اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله